yau muna ashirin ga wata na wajen watan bakwai hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai tarin albarka mai suna masjid mus'abun umair a ci gaba da darasin littafin alfatawar hamawiyya al-kubra wanda babban malami shekul islam shek ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harani sun madimashki ya zamanto ya rubuta wanda marubucin littafin malami ne da ya rayu karni na bakwai an ya shi hijira tana da shekara 661 ya bar duniya hijira 728 Allah subhanahu wata'ala ya yi mana albarka cikin duk abin da za mu ji a wannan littafi ya sa ya zamanto daga abin da zai ƙara mana kusanci gurin Allah subhanahu wata'ala har yanzu muna a gabar da malam yake kawo maganganu na malamai waɗanda suka gabata daga magabata na gari wanda suke tabbatar da dukkanin wata siffar da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma zatin shi haka kuma malam ya dinga koro mana maganganu na waɗanda ma suna da wani abu na kuskure a ɓangaren abin da ya shahi imma suluk imma janibi ma na aƙida ya dinga kawo maganganunsu don nuna cewa su ma dai ba su da ja akan tabbatar da siffofi na zatin ubangiji subhanahu wata'ala mara yana cikin koro mana magana ta ɗaya daga cikin malaman da suka gabata daga cikin malamai wanda suke na asha'ira kuma daga dai malaman da ake lissafa su a wanda suka karanci ilmul kalam malamin da ya rayu a karni na hudu zuwa na biyar shine abul ma'ali aljuwaini wanda aka yi sanin shida imamul haramaini ya nakalto mana magana shi a cikin wani littafi da ya rubuta a risalatun nizamiyya a risalatun nizamiyya littafi ne wanda abul ma'ali ya rubuta shi a risalatu nizamiya sannan kuma ya nasabta littafin zuwa ga ɗaya daga cikin wuzara waɗanda aka yi shine wazir wanda yake na zamanin abul ma'ali shine wazirin nizamul malik wanda a wancan lokaci iya daga waɗanda suke jagorori a ɓangaren kenan daula wancan lokaci saboda haka shine ya nemi cewa imamul harmaini ya rubuta wani littafi wanda zai bayani akan nagartacciyar aqida kaga wannan wazir bai nemi imamul harmaini ya rubuta wannan risala sai bayan imamul harmaini ya yi taraju'i ya bar wacce aqida wadda take mara kyau kuma dama an ce dukkanin magabata na asha'ira to za ka samu cewa yawancinsu a ɓangaren aƙida suna ka aƙida wadda take ta ahalus sunna wal jama'a na baya su ne waɗanda suka kauce ma wannan hanya amma hatta da abul hasan al-ash'ari Allah ya shi da rama ƙarshen rayuwar shi ya tuba ya watsar da aƙida ta ash'ariya wadda take aƙida ce mai tsotso iliminta daga abin da ya shahi ilmul kalam daga kakan ilmul kalam na ilmul falsafa aƙida ce da ta ginu akan gabatar da hankali akan abin da yake nassi wanda ashariya ɓangare ne na kullabiya sannan kuma kullabiya ɓangare ne wanda yake na mu'tazila mu'tazilanci da jahamiyanci ɗan juma ne da ɗan jumai kuma aƙida wadda take ta jahamiyanci aƙida ce wadda tushenta daga yahudu take saboda haka kaga magabata na ash'ariya duk sun watsar da wannan aqida lokacin da Allah ya musu gamunkatar suka gane haka shi ma abul ma'ali ya watsar da wannan a ƙarshen rayuwar shi saboda haka dukkanin wanda zai rike barnar da abul ma'ali da yake kai to kaga wannan mutum shi ya jiyo amma abul ma'ali ya tuba ya bar wannan aqida ya dawo zuwa ga tafarki wanda yake na magabata na gari tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma a kai saboda haka har yanzu muna cikin magana wadda ta zo a wannan risala tashi inda malam ya dinga bayyana abin da ya shahi kenan alma'iyya ina jin muna kan nago na'am saboda haka shekul islam Allah cikin shi da rama sai ce falafuzul ma'iyya qad istu'mila fil kitabi was sunna fi mawadi'a yaqtadi fi kulli mawdi'in umuran ولا يقتضيها في الموضع الآخر الآخر فإما أن تختلف دلال دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقدير ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها wannan magana tana daga magana ta shekul islam allah cikin shi da rama ya ce falafzul ma'iyyati lafazi na alma'iyya aka ce ma'iyya shine ma'a kenan tare da kenan zace ya ce to falafzul ma'iyyati lafazi wanda yake nuni a bisa tare kadi so mina fil kitabi sunna an yi amfani da wannan lafazi na alma'iyyatu ya zo cikin qur'ani ya zo a sunna sai mawadi'a a bigirai ma'ana mahallai gurare ya tadi fi kulle mawdu'in umura a kowane guri kuma lafazin nan yana hukumta wani al'amari in ba kuma ta ba a baya ce lafazi wanda yake na ma'iyya lafazi ne wanda zaka ga ana istiraki saboda haka inda aka yi tsalaƙin shi to ga hukuncin da yake bada inda aka mai kaidi hukuncin shi kenan ya sha bambam sai ce saboda haka a ƙur'ani da sunna na fazil ma'iyya ya zo a gurare daban-daban kuma akan al'amurra kenan shekul islam yana son ya bayyana mana lafazi na ma'iyya a ƙur'ani da sunna a duk inda ka gan shi to yana shan bamba fa'imma an takhtalifa dalalatuha ko dai zamanto abinda ma'a take nuni ya zamanto ya sha bamban bi hasabin mawazi gwargwadon inda ma'aƙin nan ta zo aw ta dulla ala qadarin mushtarakin ko kuma ma ta zo amma ta yi nuni absa wani gwargwado wanda ya zamanto an yi tarayya baina jami'i mawaridiha tsakankanin dukkanin guraren da ta gangaro wa in imtaza kullu mawdi'in bi khasiyati in kowane guri ya zamanto ya bambanta da abin da yake banta fa la taqdirain to bisa kaddarawa ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق باوي إن كما أتازو إن تكي مغانا أكم لمرين الله باتنا حكم تبتي وذات الله yana tare da halittun shi ya cakuɗa da halittun shi duk inda ka ji an ce Allah subhanahu wata'ala ma alkhalq yana tare da halittu to ba yana hukumta ba yana cakuɗa da su yana gauriya da su inda ka ji an ce wa huwa ma'akum to ba wa yana nufin ba Allah yana cakuɗe da mu a cikin wannan duniya tsamu inda ka ji ce la tahzan inna Allah ma'ana to ba wa yana hukunta cewa ba Allah subhanahu wata'ala yana tare da su a cikin wannan kogokin sannan kuma inna Allah ma'ana ba ɗaya beke da wancan kuma cewa illa huwa rabi'u ka gani kenan ya sha bambance yasa ya ce ma kenan inda ka ganshi cikin Qur'ani kenan ya bambanta laysa muqtadaha ba wai abin da ma a take hukuntawa ba an ta kula zatun rabbi a ce zatun ubangiji subhanahu wata'ala aka ce zatun rabb haƙiƙanin ubangiji kenan muqtalita bil khalqi a ce zatin Allah yana cakuɗe da halittu hatta yuqala har a ce qad surifat an zahiriha ai an kautar da lafazin daga zahirinta to ba wannan bane abin da ake nihi wannan za ka ga shi ne fahimta na da dama daga asha'ira wanda suke na wannan zamani asha'ira wanda suke na zamanin nan da mutaakhiruna har ma za ka ga iya daga dalilansu da suke kawowa na cewa Allah subhanahu wata'ala yana ko ina da zatin shi sukan kawowa waɗannan ayoyi wanda a tattare da su da akwai lafazi na ma'a to shine ma yake ƙoƙarin ya rabe ma zare da abawa karka yi mamaki in hal wanda yake da'awar malimta zai fahimci ma a ta alkur'ani da inda Allah ya ce yana tare da halittu zai fahimci cewa ma'ana Allah yana cikin duniyan nan yana tare da al'umma to ni kake tunani kuma ga wanda yake ba ɗalibin ilimi ba in har malami wanda ya muguwar fahimta gurguwar fahimta zai fahimci cewa in ka ce mashi menene dalili na cewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da bayi zai kama waɗannan ayoyi kaga kenan al'amari da ya lalle yana buƙatar a fayyace shi shekul isa ya ce wani ziruha ya ce wadda take makamanciyar wannan min ba'adul wujuhin rububiyya a ɓangaren fuskoki na zaman tsawar Allah mamallakin kowa da komi wal ubudiyya da kuma wata fuska da take nuni a sabotar Allah shekul islam yana sai nuna ma lafazi na rububiyya lafazi na ubudiyya yadda ya zamanto an yi tarayya tsakankanin Allah da kuma halittun Allah shi ma kenan ka ce duk inda wani halitta daga halittun Allah aka kira shi da rabbu kaza yana nuna kenan yana nuna kenan kamar Allah ne kenan ishtiraki na suna ko ishtiraki na abu bai lazamta ishtiraki a bisa haƙiƙa ya har ya zamanto Allah subhanahu wataala ya ambata wata siffa daga siffa ta zatin shi sai kuma ya zamanto an yi tarayyar lafazin wannan siffa din da halittun Allah ba lazamta kuma zamantowar su ɗaya a bisa haƙiƙa ne saboda haka ya ce wa naziruha makamancin ma'a min ba'dul wujuhi ta bangaren wasu fuskoki ar-rububiyya lafazina ar-rububiyya na mallaka abu ko mamallakin abu wal ubudiyya da lafazina bauta fa innaha domin ita wa in ishtarakat fi asalin rububiyya wa ta'bid ko da kuwa lafazin rububiyya lafazin ta'bid an yi tarayya kalma ce mustarika saboda kalmomi na larabci da kai kalmomin da zaka ga kalma ɗaya ce amma an yi tarayya akan abubuwa waɗanda suke mabambanta kalma ɗaya ce amma tana tarayya akan abubuwa da yawa kaga da mutum zai ce ra'aytul uyun ka gani kaga za a ce to me yake nihi da wannan shin marmaro na ruwa yake nihi ko kuma aljasus yake nihi dan leƙen asiri ko kuma a idanuwa na al'umma yake nihi menene yake nihi da wannan kaga lafazi ne kalma ce amma ana istiraki ga gani saboda haka ya ce to wannan ma haka falamma qala bi rabbil alamina da Allah subhanahu wataala ya ce bi rabbil alamina harshen annabi Musa alaihi salam wancan sahara qalu amanna bi rabbil alamina sai suka ce amanna bi rabbil alamina mun yi imani bi rabbil alamina da ubangijin talibai kaga haka ce al'alam duk wanda ba Allah ba go kuma Allah ya suka ce mi rabbi Musa wa Harun rabbi Musa wa Harun kaga rabbi Musa wa Harun shine dai rabbil alamina sai dai nan zawa da shi a matsayin rabbi Musa wa Harun ya nuna wata keɓanta ka gani kenan ya nuna keɓanta saboda Musa wa Harun su ma suna daga alamina amma kuma hallau sai Allah ya ce rabbi Musa wa Harun saboda mi wata kulawa da Allah subhanahu wata'ala ya ba sama da ta waɗancan kanat rububiyyatu Musa wa Harun lahaf tasasul kaga sai wannan ya zamanto kasantuwar annabi Musa da annabi Harun kasantuwar su abubuwan tarbiyya na Allah wanda Allah ya samar da su daga bada zuwa akwai yana da wani ikhtisasun sa'idu yana da wata keɓanta wadda take ta daɗu ala rububiyyatul amma lil khalqi amsa rububiyatul amma lil khalqi ka gani saboda haka zaman tsawon Allah subhanahu annabi Musa da Harun karkashin rububiyya ta Allah kaga tana da doriya akan ta wadancan halittun fa inna mana atsahu Allahu minal kamal dukkanin wanda Allah ya bashi cika aktsara mimma atsa ghairahu sama da yanda Allah ya ba wani shi cika faqad rabbahu wa rabbahu to kaga hakika Allah rabbahu Allah ya samar da shi wa rabbahu kuma ya tarbiyantar da shi tarbiya ta musamman wa rububiyatuhu wa tarbiyatuhu samar da shi da Allah da da Allah yayi tarbiyar shi da Allah yayi akmalu min ghairi ta hi samar da wani da kuma tarbiyar wani shi yasa kenan sai suka ce rabbi musa wa harun ma'ana ubangijin da ya kula da annabi musa da annabi harun ya yi tarbiya annabi musa da annabi harun ya tsamuke su daga wancan aikin da ake aikata ya ba su wata kulawa ta musamman ɗoriya akan kulawar sauran to mun ba da gaskiya da shi in ba ku san ba wane ne muke ni kenan ubangijin dai da yake nan tunda inda za su takaita amanna bi rabbil alamina kaga wani ba zai iya fahimta ba amma rabbi musa wa harun kaga cikin rabbi musa wa harun akwai ayyana musu ya gade wanda muka ba da gaskiya da shi in ba ku fahimta ba sannan kuma sababin mu na ba da gaskiya tunda dai shine yayi tarbiya annabi musa da annabi haruna alaihi salam to tabbas babu wanda ya kamata mu bada gaskiya da shi sai shi yanda ya kula da su ya ba su kariya ya tsare su to babu wanda zai ba mu kariya sai shi to kaga ce da akwai yin shagube zuwa ga wannan wa kadhalika qawluhu haka nan fadin Allah ayran yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira wani ido ne na ruwa yashrabu biha ibadullah wanda bayin Allah za su sha daga wannan ido yufajjiruna kuma za su dinga gudanar da shi ta fujira gudanarwa wa subhanallazi asra bi abdihi laylan da kuma fadin Allah subhanallazi asra bi abdihi laylan kaga ana yashrabu biha ibadullah ido ne na ruwa wanda bayin Allah za su sha kuma subhanallazi asra bi abdihi kaga na abdihi can ma kuma ibadullah fa innal abda taratan yu'na bihi almu'abbadu wani lokaci kalma ta al'ab ana nufi da ita al-mu'abbad wanda aka bautar ɗin al-mu'abbad wanda aka bautar bai ummul khalq kenan in kaga abdu ya zo to wani lokacin abdin yana nihin wanda aka bautar kenan waɗanda duk aka bautar a nan gurin kuma bai ummul khalq saboda in kullu man fis samawati wal ardi illa ata rahmani abda ka gani saboda haka ka kaulihi ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi babu wani wanda yake cikin sama ko ƙasa illa ta rahmani abda sai ya zo mu Allah matsayin bawa kaga nan gurin in kullum man fi samawati wal ard kowa da komi bawa ne saboda me gabaki ɗaya mu abbadu ne babu wani abin da Allah ya halitta sandararre ko wanda yake mai rai face me mu abbadu ne abin bautarwa ne halittar da Allah ya samar da kai da zaman tsawarka karkashin samammen Allah ta hukunta maka zaman tawwa kai abin bautarwa ne saboda baka isa baka canza a hakikanin da Allah ya aje ka yanda Allah ya kaddara ma rayuwarka baka isa baka sauya ta kenan tuntuni kai an bautar da kai wa taratan wani lokacin kuma lafazin abdi yana zawa yi una bihi al-ibad ana nihin kuma al-ibad fa yafussa ko kuma ana nihin al-abidu a wata nuska ne al-abid wani lokaci lafazin zai zo amma abin da ake ni al-abidu mai bauta fa ya khussa to anan kuma sai zaman to ya khussa an yi ikhtisasin shi thumma yakhtalifun sannan kuma yakhtalifuna sukan shan bambam faman kana a'bada ilman wa halan duk wanda ya zaman to a'bad mafi bauta ma Allah ilman wajen sanin Allah wa halan da kuma halin bautar kanat rububiyatuhu akmal kenan bautar shi ta zama ita ce mafi cika فكانت الإضافة في حقه أكمل to a jingina bautar a haƙƙin shi ita ce mafi kamala mafi cika kaga shi yasa sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi ka gani wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fi shakkin wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina kaga ala abdina ga bawon mu nan ma sai aka kebanci ubudiyya din da kulawa wadda take ta musamman ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka fakaratul idafatu fi haqqihi akmal sai zama jingina bauta din a haƙin shi sai ta zama mafi kamala ma anna haqiqatun tare da kuma haƙiƙa ce fi jami'il mawadi a duk wuraren da ka gani to haƙiƙanin bauta ne ake nihi ba wani abu wanda yake na daban saboda alqur'ani duk abin da yake cikin shi haƙiƙa ne babu wani abin da za a ce wannan majazi ne wannan kaza ne a malamai suka ce duk inda ka gazancen majazi da kaza masu tabbatar da majazin suka ce to wanda ba su samu da kuwa ba ne ba a babayan lugar arabiya suka ce shi yasa za ka ga su bawaihi ne ko kuma khalil ibn ahmad al-farahidi malamin shi ko waɗanda suke da daddu daga malaman luga ba san bon karkasa zance zuwa ga majazi da kuma kaza suka ce tabbatattun larabawa wanda suke na asali zamanin da tun kafin turo manzo sallallahu alaihi wasallam ba su karkasa zancensu zuwa majazi da hakika suka ce to duk inda za ka ga batun wannan majazi ne wannan kaza ne an same shi ne daga baya waɗanda ke ne zamanto su in ta'arrabu saboda haka kenan zancen cewa ƙur'ani ya zo da majazi ko kuma nan majazi ne suka ci a wasu ma suka ci a wannan wata bid'a ce da jahamiya suka samar a cikin lugha arabiya kamar suka samar ma larabci wani abin da babu shi don saboda su samu damar korewa abubuwan da Allah ya tabbatar ma zatin shi in Allah ya haɗa ba su ce a wannan majazi ne kaga yanzu da an ce majazi ne ba haƙiƙa ba ne kenan an kore abin to kaje inda asalin abin ya samu shi yasa sai ce ma annaha haqiqatan fi jami'il mawadi wa mithl hadhihi al alfaz ire irin waɗannan lafuzza kenan kamar lafazi na ma'aqin nan wadda ana tarayya da ita a gurin da tazo za a mata hukunci kamar irin su kenan arbubiya kaga misali akan cewa rabbul baiti kaga misali kace rabbul baiti wa kake ni mai gidan rabbul dari wa kake nihi kaga mai gida ka gani saboda haka kenan yanzu ka ce waye mai wannan ka ce rabbul kaza ka gani saboda haka kenan kana nihin ma'ana mamallakin gida mamallakin gida laraba ko suna amfani da wannan ai shine abin da Abu Talib lokacin da Abraha ya zo sai ce ana rabbul ibli walil baiti rabbun yahmi da aka kwace mai raƙuman shi guda ɗari ɗina sarake sai ce a mai domin da raƙun mana ya ce saboda mai sai ce ana rabbul ibili ni ni ne mamallakin waɗannan raƙun ma walil baiti rabbun ya hami shi kuma wancan ɗakin kai da shi saboda shi ma yana da mamallakin shi wanda yake ba shi kariya ke ba shi kula to kaga a nan kalma ce ta rabu amma kuma da aka in aka ambata ta ga wani abu to ta keɓanci wannan abu ka gani ta keɓanci shi wanda ka jingina ma ita ba ka ce ba an mai da wancan mai gida ɗin ubangiji ko ka ce ya mai da shi ubangi a saboda mushtaraka ce inda aka ɗora ta nan to shi ma haka wannan lafazin wa mithla hadhihi al-alfaz iri-irin waɗannan lafuzza yusammiha ba'd an-nas wasu daga mutane suna kiran su mushakkika mushakkika abinda suke ne da litashkikiha saboda yadda suke kawo shakka a bigiran da aka kawo litashkikiha almustami fiha saboda yadda suke sa shakka ga wanda zai saurare su kai tsayin ka ambata su sai su ba mai sauraren shakka yanzu ya ka fayyace mushi to ita suke kira da almushakkika saboda haka almushakkika shine mai lafazi wanda suke almushtarak wanda ake tarayya almushtarak akwai almushtarak fil lafazi duna ma'ana ka gani akwai kuma ishtirake fil ma'ana duna lafazi wanda kuma shi ake cewa almutaradifa wanda an yi tsarayya a lafazi ɗin kenan an yi tsarayya kenan a ma'ana amma lafazin ya sha bamban ka samu abu misali lafazza ne kamar guda goma amma kuma duka abu ɗaya suke nuna wa lafazza ne kamar goma amma suna nuna abu ɗaya ina misali lafazi ne mabambanta amma kuma zatin abin guda ɗaya ne almanu mannu aha lissaho almannu na darba hmm guri aha to ai yanzu nan gurin misali abinda kai lafazi ɗaya ne ka faɗi amma kuma ma'anar daban-daban kamar sunayen Allah sunayen Allah ko? Aha. Lafin zane mabambanta, amma ko ne da kwai abin da suke nuni. Duk daga baki ɗaya zati ne na musamman, amma ai ma'anar ta sha bamba. Ko kwa? Ma'ana ta sha bamba. Ko? Yawwa. Na. Taratan. Taratan? Ahyanan. taratan a hayanan go kenan sai mu ce da taratan da a hayanan duka mi suke nunawa suna nuna wani lokaci go kenan sai mu ce kalma ce mutaradifa in ka gana maka ka taratan in ka gana maka kami a hayanan kenan inda za ka samu kamar sunan zatin abu daya amma kuma mi yana da mabambanta abin nan amma duk suna nuna abu daya na kamar sunayen zaki kaga duka dai suna nuni zuwa ga zatin abu guda daya saboda haka duk inda aka samu wannan kenan za a kira shi da sunan mutaradif in kuma aka samu lafazi da ma'ana sha bamban kaga ya ce abu ne wanda yake mutabayini saboda haka litashkika hal hiya min qibal al asma al mutawati'a wai suna bangaren sunaye al mutawati'a ya kace al asma mutawati'a sune dai wadancan wanda suke an yi tarayya ciki su ne wanda suke nuni a bisa mabambantan ababe amma kuma mi ma'ana ɗaya ce kamar misali a ce maka zaidun amurin misali ga wanda yake bil adama amin kibalin mustarak ko kuma ɓangaren abin da an yi ishtiraki ne fil lafazin fakat lafazin ne kawai ɗaya lafazi ne kawai ɗaya amma yana nuni a bisa ma'anoni mabambanta kamar ina misalin mi itilaki na al'ainu akan hutula ta ido ma'ana ganin wannan ko kuma al'ainu akan mi dallake asiri al'ainu akan mi kenan dallake asiri al'ainu akan mi ido na ruwa ka gani ido na ruwa amma duka ai al'ainu ne go ka gani kace ra'aytul ain ka gani to kaga mi kake ni idan ruwa kake ni ko mi kake ni kai itlaqi kin ko kuma kana ne dallake asiri mala yace wal muhaqqiquna amma masu tabbatarwa ya alamuna annaha laysat kharija an jinsil mutawati'a sun san cewa wannan ba ta ba daga jinsi na mutawati'a abar da take dacewa id wadi'ul lugha saboda ka'ida ta lugha inna ma wadi'a wadi'ul lugha inna ma wada'a al-lafz bi iza'il qadar al-mushtarak ya sanya wannan gwargwado idwadi'ul lughati yanayi na lugha arabiya qaida ta lugha inna ma wada al-lafaz wudi al-lafaz an sanya wannan lafazin bi iza'il qadari dangane da gwargwado al-mustarak wanda ya zamanto ana tarayya wa in kanat naw'an mukhtassan duk da wani nau'i ne wanda ya keɓanta min al-mutawati'a daga abubuwan da suke dacewa wa in kanat in ta zamanto nau'an nau'i ce mukhtassan wadda take ta keɓanta keɓantacciya minal mutawaƙi'a daga waɗanda suke mutaradifat masu dacewa fala ba asa bi taksisi ha bi lafazi a nan babu laihi da an yi taksisinta da wani lafazi abin da yake nihi tsakankanin sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wata'ala da kuma sunayen halittun Allah da sifofi kaga da akwai wani gwargwadon da aka ishtiraki wajen ambatan suna amma kuma me an sha bamban wajen haƙiƙanin abin kenan ko da an samu tarayya cikin sunayen siffofi na zatin Allah subhanahu wata'ala da sunayen siffofi na halittun da Allah subhanahu wata'ala ya halitta to ishtiraki a suna baya korewa baya korewa haƙiƙani sannan kuma baya tabbatar da kamanceceniya baya tabbatar da daidaito a cikin abin sannan kuma baya korewa hakikanin cewa Allah yana da hakikanin wannan sifa din sai dai me ya kore ma'anarta amma tabbas wannan abin da Allah ya faɗe shi to Allah yana da shi to kuma dan halittun Allah suna da shi wannan bai lazumta me daidaituwa tsakankanin su to rashin samun daidaituwa tsakanin su kuma ba zai lazumta ba ya zama to a kore abin ko kuma abin a ce majazi ne saboda haka ya ce kenan wa in kanan nau'an muktassan minal mutawati'a ko da nau'i ne wanda an keɓance shi da dace ma jura fala ba su bi taksisi ha bi lafazi wa man alima duk wanda ya sa annal maqiya cewa ma atudafu ila kulli nau'in ana jingina ta ga dukkanin nau'i min anwa'il makhluqat daga nau'ika na halittun Allah kai idafatu rububiyya masalan kamar jingina rububiyya misali da za a ce rabbu kaza to wa anna listuwa ala shay'i kaga daidaito kan abu laysa illa lil arsh alistuwa bai zaman to ba mi illa lil arsh sai ga al arsh wa anna ma sawda Allah subhanahu wataala kawai inda ya faɗi ya yi istuwa'i ga al arsh to koda kuwa kalmar za a iya amfani da ita misali wani ya ɗauki istuwa'i ya ce wastawa fulanun ala kaza kaga shi fulan akan kaza yi amma alal arshiwa kenan mai istiwa'i alal arshi mahalicin kowa da komai mahalicin al arshi rabbul arshil azim rabbul arshil azim shi kadai ne mai istiwa'i akan al arshi kenan lafazin istiwa'i lafazi ne wanda yake mushtaraki zaka iya amfani da shi kan wani abu na daban amma ambata shi ga inda ya zo kenan ga Allah subhanahu wata'ala Allah bai amfani da istiwa'i a wani guri daga gurare ba sai ga al'arshin shi subhanahu wata'ala wa annan na yusufu bil ulubi kuma lalle Allah ana siffanta zatin shi da ɗaukakuwa ulubul mutlaq wal fawqiyya da zaman tsawar sama al haqiqiyya ta haƙiƙani ba wai sama ba ta majazi wala yusufu bis sufuli zatin Allah ba a siffanta shi da cewa ƙasa wala bit tahataniya ko ƙarƙashin wani abu qattun da ɗaya kaga babu inda aka samu Allah subhanahu wataala ya siffanta zatin shi da ƙasa ko ƙarƙashin abu la haqiqatan wala majazan ba a haƙiƙani ba balantana a majazi to alima annal qur'ana alama hu alayhi yace lalle zaka san cewa qur'ani yana kan abin da yake kai na haƙiƙani min gairi tahrifi babu wani canzawa thumma man tawahama sannan duk wanda zai zaci anna kauna Allah fis sama'i kasantuwar Allah a sama bi ma'ana anna sama'a tuhitu bihi duk wanda zai zaton wai kamar an ce Allah yana sama kenan sama ta zagaye shi ta kewaye shi wa tahwihi ta tattarar da shi kamar da za a ce muna cikin nan fahuwa kadimun to halalle wannan mutum makarici in na kalahu an ghairi in dai daga wajen wani ya nakalto saboda babu wani wanda ya faɗi wannan magana babu wanda ya ce an ce Allah yana sama ma'ana Allah yana cikin sama ya ce in ya ce ya nakalto daga wajen wani ƙarya yi wa dalun in ita kalahu kuma in hal ya kudurta wai in an ce Allah yana sama to yana nufin yana cikin sama to hallau in ya kudurta wannan ya zama batacce fi rabbihi akan ubangiji bai san Allah ba wa ma samina ahadan yafhamuhu min al-lafaz shekul islam tare da zurfin binciken shi tare da yanda yake da kurmuwa a littattafan waɗanda suka saba yace wa ma samina ahadan yafhamuhu min al-lafaz mu ba mu ji bahono wanda ya fahimu min al-lafaz yake fahimtar wannan daga lafazin wanda an hudi mishi yake fahimtar cewa wai ana nufin yana cikin sama ko sama ta tattare da shi yace kai a binciken mu ba mu ji wannan wala ra'ayna ahadan naqalahu an ahadin ya ce ban taɓa ganin wani kuma wanda ya nakalto daga wajen wani ɗaya ma'ana cewa annan laha fis sama'i ma'ana yana cikin sama walau ira sa'irar musulmina ya ce da za ka tambaye dukkanin musulmi sa'ira nan duk musulmi hal tafhamuna min qawli llahi ta'ala wa rasuli annan laha fis sama wai a maganganun qur'ani ayoyin qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu ko kuna fahimta cewa annan laha fis sama'i ya ka ce Allah yana sama annan sama'a tahwihi ana nihin sama ta kumsar da shi ta tattarar da shi labadar kullu wahidin minhum ila an yaqula kowa da zai sauri ya ce ma hadha shay'un la'allahu lam yakhtar bi balihi wannan ila anna yaqula hadha shay'un la'allahu lam yakhtar bi balihi zai ce maka a wannan abu ne wanda lam yakhtar bi balihi bai dar zuba a zuciye shi wa idza kana al'amru hakaza to in ko ya zamanto babu musulmin da yake wannan tunanin فمن التكلف فمن التكلف فمن التكلف فمن التكلف yana daga tirsasa ma kai da lazumta ma kai an ya ja'ala zahiran lafazi shay'an muhalan mutum ya sa zahirin lafazi ya mai da shi wani korarra abu wanda la ya fahimu nasu minu kamar dora ma kai ne ga abin da ake nihi da abu kai kuma ka hudu wani abin da babu wani wanda ya fahimce shi kaga mutum ya ta dora ma kai babu wani musulmin da yake fahimtar an ce Allah yana sama ma'ana yana cikin sama sama ta tattare da shi ko na karkashin sama ko na abin nan ba musulmin da yake fahimta wannan to in ku har Allah a cikin Qur'ani ya faɗi abu sai kuma wani yake kokarin ya maida shi haka to kaga kenan lalle wani abu ne wanda yake ya kallafa ma kai shi ثم يريد أن يتأوله sannan yake nihin ya yi tawilin shi bal indal musulmina wajen duk musulmi ma annan na hafis sama'i ya ka ci annan na hafis sama Allah yana sama wa huwa alal arshi wahidun da kuma a ce huwa alal arshi wahidun da inda aka ce ko ka ce annan na fi sama ko ka ce alal arshi duka wahidi ne wajen musulmi idan sama sau da abin da ake nihi da asama ba wai ana nufin wannan rihi na sama ba sau a sama wata tuba a wadda Allah subhanahu wataala ita da ƙasa ya halice ta a kwanan shidda ainihin shidda ka gane wannan sama da ƙasar gabaki ɗinsu Allah subhanahu wataala ainihin shidda ya halice su kuma sannan kursiyin nan babu shi Allah ya halice shi al'arshin nan babu shi Allah ya halice shi kafin Allah ya kursu ya yi al'arshi ya yi hamalat al'arshi ya halicci alƙalamin ƙudura dama Allah ne kuma Allah subhanahu wata'ala halitta waɗannan bai canza mashi matsayin sai zaman shi Allah ba kafin ya halicce su ma shine alkhaliku shine arraziku shine almudabbiru kuma bayan ya yi su ma haka sunan shi ba da ya yi su bane bai zaman to kenan alkhalik arrazik dama zatin Allah yadda bai da mahari to haka ayyukan shi ba su da mahari haka siffofin zatin shi ba su da mahari halitta halittu bata canza ba wani abu ga zatin Allah kenan halittar da Allah subhanahu wataala ya ma al'arshi al'arshin da Allah ya ce ya daidaita to dama kan Allah ya halicci al'arshi subhanahu wataala shine Allah kuma haka yake sai ba mu labarin kuma ba ya halicci al'arshi kuma Allah ya gaya mana al'arshin nan ga lokacin da Allah ya halicce shi subhanahu wataala ya faɗi shine farkon halitta wanda Allah subhanahu wataala ya halitta yace inna ma yuradu bihi al-ulu abinda ake nihi da yanci Allah yana sama al-ulu ana nufin kenan mi Allah yana a ɗaukaka ma'ana yana a sama yana a ƙoli kenan sama da komi huwal qahiru fawqa al-badi ba wai ana nihin yana cikin samaniya ba bal ma'ana annan na fil uluwi abinda ake nihi Allah yana a daukaka la fi sufli ba wai yana a ƙasa ba wa qad alima muslimuna shegu da sai ce kuma duk musulmi sun sa anna kursiyahu subhanahu kursiyun Allah wasi as-samawati wal ard tahi sama da ƙasa girma yace duk musulmi sun san kursiyu tahi sama da ƙasa girma kaga dai baka iya kwatanta girman sama ta ɗaya da ƙasa wannan ba baka iya kwatantawa ba to kuma ubangiji subhanahu wataala da abin da yake sama ta bakwai da abin da yake ƙasa ta bakwai na ƙasa ta bakwai bai ma Allah nisa ba na sama ta bakwai kuma bai ma Allah kusa ba da nesa da kusa duk ubangiji subhanahu wataala gurin shi duka ɗaya ne saboda halittun shi ne babu su duka Allah subhanahu wataala yi su kamar yadda ɗan adam babu shi a kai shi hal ata alal insanu hinin min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura ba ma ɗan adam ba ƙasar da da aka halicci ɗan adam kula ta furu na billin zai karkar arda fi yau mai ne gaba ɗaya duniyar nan gabas da yamma gusum da arewa ƙasa gaba ɗayan ta kaje har ta bakwai fi yau mai ne aini biyu allah ya halitta in kana so ka gane zirhin ƙasar nan sai ka leƙa lokacin da ƙaru ne hoto yana tamaka da aka sa ƙasa ta kama shi to ƙaru nan har yau ana jan shi ƙasa kuma bai kai ƙarshen ta ba ka ɗauki da zamanin annabi musa alaihissalam shekara dubu na to karuna ana fusgashi ƙasa ana fusgashi ƙasa amma bai iya kaiwa ƙasa ta bakwai ba sai lokacin da alƙiyama ta tsayo bai iya kaiwa ƙasa ta bakwai ba to amma duka gabaki ɗaya fi yau mai ne ka gani wata ji aluna lahu an dada zalika rabbul alamin to kaga allah subhanahu wata'ala kenan kursiyu kuma ba za ka kwatanta ba girman sammai bakwai da kursiyu ita kursiyu duk ta hisan mai bakwai yanzu yana abubuwan da ake gaya maka daga cikin halittun Allah ke da sama gon yanzu saman nan da ya kasa ba tare inda za ta tare sama tun da gaggamanta su mala'ika jibrilu a sama mala'ika jibrilu nan kuma fuffuke 600 rayatu jibrilu alayhi salam lahu 600 jana fuffuken shi kwaya ɗaya ya rufe sama ta ɗaya fuffuken shi ɗaya ya rufe sama ta ɗaya ka gani saman duniya ke da fuffuken shi ɗaya ya toshe saman duniya to kuma fifike nan guda 600 gare shi to kaga ita dai duniya zance a ce ma malaika jibrilu dama a siffar shi ta malaika jibrilu ya zo duniya dama zancen ma bai taso ba to ka wannan zai kwatanta ma girman sama kenan ta daya sai kuma ta gaba tunda ka ɗan mala'ikun nan duk suna sama duk suna abin nan to ita gaba ɗaya sama in ka tattara su kuma a kursiyu ita kuma kaka matsayin su yake wanda Allah kaga subhanahu wataala yace wasi a kursiyyu samawati wal ard kursiyyu ya yalwace sama ya yalwace ƙasa duka gaba da ka hada ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai ka hada duka sama gaba ɗaya har sama ta bakwai ita kuma wajen kursi ba komi bace ba ka gani to wannan halittun Allah ne ake gaya maka wani malam so ke nuna ma girman ba wanda zai iya gaya ma ga girman zatin Allah amma yana son ya nuna maka wai abubuwan da suke halittu ne daga halittun Allah subhanahu wataala ga yadda Allah ya girmama su wa qad alima almuslimun anna kursiyahu subhanahu yace kaga ai duk musulmi ya san kursiyu ta Allah wasi as-samawati wal ard ta hissan mai bakwai da kasai bakwai girma da fadi wa annal kursiyya fil arsh to girman kursiyu in ka kwatanta shi da girman al'arshi ka halka kamar zobe ne mulka da aka wurga bi arzi fala a sahara ka gani ƙarshe kuma gaba daya wannan al'arshi khalqun min makhluqatillah al'arshi halitta ne daga halittun Allah haka dau misali la nisbata lahu babu yanda za ka jinge ka dangana shi ila qudratillahi wa azamati zuwa ga ikon Allah da kuma girman zatin Allah kenan me yake kanka musulmi in Allah ya ce ya daidaita ga al'arshi ar-rahman ala al'arshi stawa kawai kai imani ka faɗi kuma ka tabbatar tun da ne Allah ya faɗi ba zaurance ba ake nihi saboda shi ƙur'ani haƙiƙa ce karka ce a ba haka ba ake nihi ai dole tawili za a yi wa ya ce ma kai tawili wanda ya karantar da ƙur'anin ya yi tawili wanda aka koya ma sun yi tawili to yanzu in ka ce tawili ake abinda muke so ya kaka mana ayar ƙur'ani inda aka ce a yi tawili ko kuma kaka mana hadithi na mazalarsa inda ya tawili ko kuma kaka mana inda sahabbai suka ladabtar da tabi'ai suka ce ta'adduban mahallin ladabi ne nan kaga ina ne wani sahabi da koya ya ce bigiran ladabi ne a dai ya tara kaga babu wannan saboda haka kenan kawai abin da hakika ne kuma shi qur'anin nan ana gaya ma mutane don su gane yanzu tun da da a gane ne yanzu a kuma Allah ya dinga ma mutane zaurance a dinga wada abu kamar kacici kacici a wada abu qur'ani kuma kaci a ba shi ba ake ne ba wannan a wannan ne amma a hakikan shi kaza ne ko kuma a zahirin shi kaza ne a وأن الأرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله فكيف يتوهم بعد هذا ويا متنزي تناني بأن إن شاء أن خلقا يحصره halitta wai za ta iya kiyaye Allah wa hawi ta tattarar da shi yanzu ana zance al'arshi ma kuma ya zaka ce Allah yana cikin sama gaba ɗaya shi halicci halittun kafin ya halittun ma shi Allah ne to ya zaka kwatanta ka ce wannan abin abin da Allah ya halitta ka ce ya kumsar da shi kuma ya tattarar da shi kaga wannan ba shi ake nihi ba wa qarqala subhana yace kuma Allah ya ce wala usallibannahum fi juzu'in nakhl duk dan ya kore maka cewa qur'ani ba babu wani majazi da wani hakika da wanka abin da ka gani a qur'ani kawai hakika ne yace kaga in har wani zai tunanin cewa in an ce Allah duk sama ana nihin sama ta yana cikin sama sama ta tattare da shi to can ya za ka yi da wani usalliban na kumfi juzu'in nakal lalle zan tsire ku a saman ku tattara ice to yanzu ka ce fi tana nihin cikin abu kenan za a tsaga ku tattara ice a cusa su ciki sannan kuma a soke su a ciki ka gari ya da fita ya haɗu wannan za a ce mahaukaci ne to shine ma makamanci wanda zai ce Allah yana cikin sama kamar misali wani usalliban na kun fi juzo in nakal zan tsire ku in soke ku a cikin kutattaran dutse ice da fir'auna ya ce kaga aka ce cikin kutattare ko kenan mi abinda za ka ce kenan a tsaga cikin kutattare sai a sa su a ciki aka cusa su kuma ciki sannan a yabin nan to wani kutattare ne za a tsaga cikin shi a cusa mutum a ciki sannan kuma a tsire shi a ciki wa qala ta'ala Allah ce fasihu fil ardi ku yi siyaha ku yawo ban ƙasa to yanzu da aka ce fasihu fil ard ana nihin yawon da zaka yi a gina rami cikin ƙasa gidan ƙasa ne ake nihin a ji a dinga yawo tunda an ce fil ard cikin ƙasa kaga alal ard alal ard kenan fi juzu'in nakhl ala juzu'in nakhl kenan absa ku tattara bi ma'ana ala wala mi zalika wa huwa kalamun arabiyyun haqiqa yace kaga wannan wani arabci ne haqiqa la majaz ba wai majazi ba wa hadha shi yasa kenan ce duka zancen majazi kaza wannan babu wannan batun qur'ani bai zo ba da wannan kai su kansu ma laraba larabce fusaha ba su san ba me majazi ba san ba me majazi sai za su ce duk daga kun malaman larabci ba ka gaba wani inke samun kalam zuwa ga maja lokacin da ku aka fara karkasa shi da jami'a suka fara karkasa masanan larabci na hakika kuma take suka ce a luga ma babu wani abu mai sunan majazi kurwa hakika ce abinda ka ji an ce ma kaza kawai balle qur'ani kuma ma a ce ma da wai majazi cikin shi wa kalamul arabiyyin haqiqatan shi yasa kuma duk wanda suka diddike larabci duk wanda suka diddike larabci su ma zaka sun kore yanzu irin su Aminu Shangidi kaga risala ya rusu abu saboda sun konkwada larabci ko ne kuma duk wanda ya konkwada ya konkwada ya konkwada sai gane cewa kawai babu wani ka gani mun kuma da mun konkwada ba in masanin suka gaya mana mun kuma sai mu yarda shikenan tunda wancan ya ce akwai wancan ya ce babu sai ka galla ah to kai ai ya hika sanin abin ya za a yi kuma kai da ɗan sukurutu ne wanda yake tekun kai faɗa ba kuma kai ka ce ka saba mashi wa haza la ya'lamu ma arfa haqiqa amma arfa haqa'iqu ma'anil huruf yace kai duk wanda ya sa haƙiƙanin ma'anonin larabci ba zai faɗi wannan ba wa anna mutawaqi'a fil ghalib yace a mafi a galabiya abu ne wanda yake mutawaqi'a mai dace ala mushtaraka ba wai ba abu bane wanda yake mushtarak wanda ake tarayya a cikin zancen larabci wani ya karanta
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يقصد قبل وجهه الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المسلم فلهذا الوصف وحده للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء وينادي الشمس والقمر وكانت السماء والشمس والقمر والضوء وكانت أيضا قبل وجهه وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى ولكن المقصود مقصود مقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أهل إلا سيرى ربه مخليا به na'am barakallahu fi mana yace wa kadalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam haka fadin manzo Allah sallallahu shi ma alal haqiqa ake nimi da yace idza qama ahadukum ila salah idan ɗayan ku ya tsaya sallah fa inna Allah qibala wajhi Allah subhanahu wataala yana wajejen fuskar shi yana fuskantar wajejen fuskar shi fala ya basuq qibala wajhi kar ya tofi wajejen fuskar shi alhadith wannan hadith ya ce haƙƙun ala zahiri gaskiya ne yana kan zahirin shi ho subhanahu fawq al'arsh Allah subhanahu wata'ala ne yana sama al'arshin shi wa huwa qibala wajhi al-musalli kuma yana wajejen fuskantar wanda yake mai sallah bal huwa bal hadha al-wasf wannan sifa yathbutu lil makhluqat har ma ga halittun Allah ma wannan sifa tana tabbata ga halittun Allah ma abu bai tare da kai kuma ka ce misali yana tare da kai wani halittun Allah ma ana faɗin haka mutum ne za ce waiwa ne wani yana tare da matar shi kace yana tare da ita yau a bayan shi take ka gani wani kace yana tare da ita ka gani take ne yana tare da ita ba su rabu ba kenan waiwa na abokanan na shi har yanzu suna tare kace kwarai ku suna tare kaga misali inna lafazin wannan ne to mala yace kaga galitu ma hakan yana tabbata fa innal insana dadam law annahu yunajis sama da za a ce yunajis sama yana ganawa da sama wa yunajis shams yana gana da rana wal qamar lakanatis sama wa shams wal qamar fawqa kaga da sama da ƙasa rana da wata suna ina suna saman shi wa kanat aidan qibala waje kuma suna ina wajejen fuskar shi wajejen fuskar shi so da haka inda yanzu za ka zo ka tsaya sai a ce ai a shamsu ƙibar waje hika rana tana wajejen fuskarka yanzu ya nuna dab da fuskarka take tsakaninka da ita ya nisan yake to wannan halitta daga halittun Allah so da haka aka ce mai sallah in mutum ya tashi yana sallah fa inna la qibala wajhi Allah subhanahu wata'ala yana wajejen fuskar shi fala yabsuq ba yana nuna ba Allah daga al'arshi ya zo nan ko Allah yana gurin kamar yadda su suke cewa Allah yana ko ina ba wannan bane abin da ake ubangiji subhanahu wataala duk inda kaji an ce yana tare da bayin shi yana tare da bayin shi a bisa ilimin shi ganin da yake musu kulawar da yake musu saboda duk wani motsin da za ka yi da Allah ya yarda ka motsa kuma Allah yana ganin ka la ta khafa alaihi khafiya babu wani abin da yake buya abin da yake kasa ta bakwai Allah yana tare da shi abin da yake sama ta bakwai Allah yana tare da shi amma tare mi ba tare ta zati ba ubangiji subhanahu wata'ala yana sama sama da al'arshin shi ya daidaita ga al'arshin shi amma subhanahu wata'ala kuma yana tare da kowa da komi kuma yana tare da wasu tare ta hakika wasu jud wa qatarib Allah ce kai sujada wa qatarib ka kusanci ubangi aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid ka gani to yanzu wannan ba yana lazarta kenan ya zo dab da kai ko kusa da kai ba to haka nan ma na mai sallah hakika ake nufi ba wai majazi ba ake ni haƙiƙani ake ni sai dai kasance a tabbatar da haƙiƙanin bai lazumta kuma cakuduwa da kuma gaurayuwa da kuma gamuwa wannan ba shi bane ba kenan ake ni ya ce wa ƙadar raba na biyu sassa almasal bi zalika annabi sassa ya buga misali da wannan saboda irin waɗannan haka rike wannan shigoyin yawanci sukan kora su ce to gaya mana wannan in ka ce Allah bai ko ina to da ka ce za ka ma ahadukum ila sala fa inna laqi bala waje to gaya mana nan kuma ya dole kai tawili kai ma akwai da sai to ai kun ce mu kun yi tawili ba to ai dole ne ma tawili kai ka ce a sai ce to bari zan kama wasu hadisan da dole ka baka da wata hanya kai tawili ka gani to duka waɗannan babu wani tawilin da zai kawai ka tabbatar ka ce kwarai ku hakika ne babu wani abin da babu wani dalilin da za a kama wata shubha wadda za ta nuna ma Allah yana tare da yana tare da kowa yana ko ina da za ta yi shi babu ita magabata duk sun fayyace ta amma in baka tsaya ba kai da rasa ta wajen su shekul islam to dole za a saka a lungu ga gani dole za da an fara kama huwa ma'akum to ya zaka ce na ka gaza wani ya zaka ce karshe dai dole ka ce kai gaskiya dai na dole a yi tawi sai za ka yi na dole da yamu wahayi matan taba ka gani kai kuma ka ce ba tawili ke yanzu da ka yi tawili ɗaya shi ke da an ƙare sai ka kyale kowa ya tawili shi tunda kai ba ka yi baka hana wani ya yi fagar da rama na yi sassa almasal bi zalika a nan salam salam ya buga misali a kawunan wani layar masal ala walakin al-maqasud bi tamthil amma abin da yake nihi da misalin nan bayani jawazu hada wa imkani duk lokacin da za a buga misali ko za ka kawo misali na halittun Allah da Allah saboda tsarkake Allah ya kace walillahi masalul a'la mafi daukakan misali ya tabbata ga Allah subhanahu wataala duk lokacin da za ka ambata wani abu na buga misali ga zatin Allah sai ka faɗi wannan bayanin jawazi hada wa imkani bayanin halaccin wannan da kuma yiwuwar hakan zai iya faruwa la tashbihul khaliq bil makhluq babu kamanceceniya tsakanin mahalicci da halittun shi babu inda Allah da halittun shi za ka kwatanta daidaitansu babu inda Allah mahalicci da ba halittun Allah daban laisa ka mithlihi shay'un babu wani abin da yake kama da Allah yake tamkar Allah hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani halittar da Allah ya halitta wanda yake kamanceceniya da Allah subhanahu wataala fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa sayara rabbahu mukhliyan bihi babu wani daga cikin ku face sai ya ga Allah kuma mukhriyan bihi Allah yana mai kadaita da shi mutumin shi shi kadai fa qala lahu abu razin al-uqayli abu razin sai ce kaifa ya rasulullah yaya ne zai zamanto Allah zai zamanto ya kadaita da mutumin kuma kowa ya ga Allah alhali miliyari kan nawa ne mutane kaga aka ce ma babu wani cikin ku face sai ya ga Allah kuma sai Allah ya kadaita da shi yanzu abin da zaka ce ta to yanzu adadin mutane dandazon wannan ya abu razin ya ce ya ya rasulla wa huwa wahidun Allah shi kaɗai ne wa nanu jami'un mun kuma mulirika ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sa'unabbiuka mithla zalika fi ala illa sannan zan baka misali da wannan cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala hadal qamar wannan wata kullukum yarahu mukhliyan bihi kowannen ku ai yana ganin shi kuma yana mai kadaita da wata yanzu ai duk muna ganin wata kuma in kai nan ne nan wance nan kowa kuma shi kadai yana tare da wata ka gani muka watse kowa na tare da wata ka gani yace mukhliyar bihi wa huwa aya min ayati alhali aya ce daga ayoyin Allah fallahu akbar to Allah shine mafi girma aw kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan lafazi ne wanda hadisin ya zo da wata ma'ana makamanciyar wannan kama alaysa kullukum yanzur ila al-amr mukhliyan bihi qultu bala qala fa Allahu a'zam Allah wa shine mafi girma malamai na aqida sun kawo wannan hadisi a cikin littattafansu wa qala innakum satarawna rabbakum yace lalle ku sannu za ku ga ubangijinku kama tarawna shamsa wal qamara kamar yadda kuke ga rana da wata fashabbaha ru'ya bi ru'ya sai kamanta musu ganin da suke ma wata da rana sai kamanta musu ganin da za su ma Allah yanda baka kare ni ba bazan kare ka ba kamar yadda halitta dai daga halittun Allah rana ta hutu ba ce kai kauce mun ga ranan nan kai ku samun nima watan wannan in gaishe kaga duk dandazon duniya in za a ce ma duk duniya makara take da yan adam ba wanda zai ce maka wani ya kare wani ya ga wata to wannan karama halitta daga halittun Allah wai lam yakun mar'i mushabihan lil mar'i duk da abinda ake dubin abinda ake gani bai zama bai na kamantacceniya da ubangiji subhanahu wataala bal mu'minuna ra'aw rabbahum yawmal qiyamah lalle mu'mine za su ga Allah ra'al qiyama wa na jawu kuma za su gana da shi kullun yarahu fawqahu kowa zai ga Allah yana sama da shi kibala wajehi wajejen fuskar shi kowa kama ya rashin sauwar kamara wala munafa asali kamar yadda dai muke ga rana da wata kaga babu wani abin da yake kore asali wa man kana lahu nasibu min al ma'rifa billah duk wanda yake da kasan sanin Allah wa rusukhi fil ilmi da kuma kafuwa a ilimi billahi ilimin sanin Allah ya kuna iqraruhu bil kitabi was sunnah yana zamantawa tabbatarwar shi absabin da ya zo kan ƙur'ani da sunna alama huma alaihi absabin da suke kai aukada shine mafi ƙarfi wa man ƙara lahu nasibun min al-ma'rifa duk wanda yake da wani kasan sanin Allah wa rusukhu fil ilmi billah wanda yake da kafuwa akan mi ilimin sanin Allah kaga wannan muhimmu abu ya zaman tomi muna da jajircewa akan sanin Allah dama shine lamba ta farko lamba ta farko ka san Allah sanin Allah kuma ta hanyar dalilai da kuma kafuwa akan ilimin sanin Allah shine ilimin mi ilimin aqida tauhidi in mumini ya koshe da tauhidi ya san Allah hakika ne babu abin da yake girgiza shi kamar yadda annabi sai ba da misali da bishiya ta dabino to yanzu ya kuna iqraru bil kitabi was sunna duk wanda ya san Allah hakika ne to tabbatarwarka abu sa abin da yazo a Qur'ani da sunna alama huma alaihi akan abin da suke magana kan shi auka ne kan zamantawa mafi karfi yace wa alam anna minal mutaakhirina daga malaman da suka zo baya man yaqul akwai mai cewa mazhabus salaf mazhabin magabata iqraruha alama ja'at bihi wai tabbatar da nasussuka na siffa abu sayin da suka zo da shi akan shi ma atiqadi anna zahiruha ghairu murad amma kuma kai kudirin wai ba zahirin ba ake ne kaga wani abin nan kenan ya ce to daga mutaakhirun akwai masu cewa masu laqama salaf suna cewa wai mazhabus salaf matafiyar salaf iqraruha suna tabbatar da nususus sifati alama ja'at bi absayan da suka zo da shi ai aka ce hannu ba su tawili ai aka ce kaza ba su tawili ma tiqad amma a zukatan suna da kudirin mi anna zahiraha ghairu muradi ba zahirin ta ba ake ne wa hada lafzun mujmal yace kaga wannan lafazi ne mujmal fa inna qawluhu zahiruha ghairu muradin zahirin ba shi ake nihi ba to ni kake ni ma'ana zahirin kamancacce ne ba shi ake nihi ba in yace maka zahiru ghairu murad dole he ka tsaye da shi kamar wake fani akwai abin da ba a karɓar shi a dunkule shi yasa zaka ga abin nan kenan in magabata suna tabbatar da Allah subhanahu wata'ala fi samai su ce mutabayinun mubayinun an khalqi sannan ya rabu da halittun shi ba yana ci ku rabu da su to akwai lafazin da in aka kama shi in ka bar shi a tahi a rurrufe to da akwai matsala dole ana tsaya a yi tafsiri a bambance kuma hatta da firqud dalla zaka ga suna da wannan wannan ke shi yasa ko dan shi'a ne in yace maka ai na yarda da sahaba to me kake nihi da na yarda da sahaba kaga dole ya an zo min ghairi faslin ba tare da rabewa ba min ghairi faslin ba tare saboda mi kenan suka rarrabe a bandawa da bandawa ne kenan min ghairi faslin duk gabaki ɗaya a dunkulen gogwa mun ji fa inna qawluhu zahir ghairu murad in ya ce ba zahirin ba ake nihi ya tamil annahu arada bil zahir nutul makhluqin tana iya yiwa ai yana nihin ba zahirin ba ake nihi mi Allah yana da siffa kaza amma ba mi ba ba irin ta halittun shi ba wa sifatul mudathina kamar yana nufin ba zahirin siffar halittun Allah ba misal an yurada bi kaunillah qibala wajhi musalli kamar misali yace abinda ake nihi da Allah yana wajejen fuskar mai sallah annahu mustaqirrun fil ha'it falladhi yusalli ilayhi ma'ana yana nihin kenan zahiri kenan yana cikin masallacin wa anna Allah ma'ana ce Allah yana tare da mu kaga zahiru annahu ila janibina zahirin me yake nihi yana gefen mu ko wani hawi dalika to fala shakka anna hadha ghayr muradi to ba wannan bane ake kenan inda yace maka mazhabin salaf kenan alawai annahu arada kenan in har yana nufin kenan mi anna zahiruha ghayra murad to zahirin mi zahiri na kamanceceniya eh in dai zahiri na kamanceceniya ne tabbas ba shi ba ake ni amma wani irin zahiri kake ni zahiri na tabbatarwa lalle zatin Allah yana da wannan abin hakikatan to in shine kuma wannan shine mazhabin salaf kenan mazhabin salaf suna tabbatar da zahirin abinci tabbas Allah yana da wannan abin hakikatan amma suna korewa mi cewa zahirin kuma ba na mi ba na kamancece ne ba kenan dole in yace ala murad ghair zahir to kalma ce wadda take akwai ishtiraki cikin ta dole ya zama to an rarrabe wannan kuma mala yana gaya mana iri-irin abubuwan da suna da buƙatar ya zamanto komi an warware so da yawa za ka ga akan gina mutane akan aƙida wadda take gurguwa aƙida ko gurɓatacce aƙida ta hanyar cusa wani abu a ɓoye shi kawai ya kai tunanin ka za ake nihi daga nan kuma ba wannan abin ba ake nihi ka gani akwai masu yin taƙiyya sai ce ai mu ma kaza muke ne ai kaza muke amma me ya ɓoye wani abu daban ko kuma sai haɗu ta magana mai harshen damu to zin aka bari kaga wanda bai sani ba daga waya ce to ai kaga duka abin ɗaya ne ka gani to in aka haɗu magana musamman janibi aqida magana mai harshen damu to tana buƙatar a tsaya a yi tafsiri duk maganar da tana iya ɗaukan fuskoki to a tsaya a warware a san menene abin da ake yi kenan matafiyar magabata suna nufin zahirin abin amma bi ba zahirin abin ba na kamancece ne suna nufin zahirin abin tabbas zatin Allah yana da wannan abin amma mi ba irin na halittun Allah subhanahu wata'ala ba wannan shine kenan karatun mu ne yau malam dai ya mai da murtani ga waɗanda suke da'awar majazi cikin alkur'ani ya kuma mai da murtani ga waɗanda suka dinga yin tawili da lafazi na ma'a sai kawo cewa lalle lafazi na ma'iyya wanda Allah duk inda ka Allah ya ambata ma'iyya cewa yana tare da halittu ko a Qur'ani ko hadisi duk inda ka Allah ya ce yana tare da halittu to ho taron wannan ba tare bace ta zati ta cakuduwa ta gaurayuwa duk wanda kuma zai itikadin Allah yana tare da halittu ya cakuda da su to kaga ya mai da zatin Allah da halittun Allah duk daya wannan kuma zai iya hudda mutum daga musulunci wanda abin da yake na daidai Allah yana tare da halittu amma zaman tawushi yana tare bai kore ba Allah ya daidaita al'arshi yana tare da halittu ta ina ta hanyar ilimin shi ta hanyar ganin shi kulawar shi ka gani saboda haka shine aqida wadda take ta gari babu wani abin da zai sa Allah subhanahu wataala cakuda da halittun shi da kowa da komi daukaka shine Allah subhanahu wataala shi yake da daukaka ta gabaki daya Allah ya daukaka da zatan shi al'amuran shi sun daukaka amma zamantawar shi yana a sama bai kore ba Allah yana ganin abin da yake ƙasa ta bakwai kuma ba sai Allah ya haɗu da mu ba ko ya shigo cikin duniyar mu zai san abin da muke aikatawa subhanahu wata'ala kamar yadda ƙananun halittun Allah irin wata da rana suna tare da mu amma kuma ba gaure ba suke da mu tsakaninmu da su da nisa mai yawa amma kuma kagami suna tare da mu Allah subhanahu wata'ala abinda muka wadi daidai tsara mu aladan kusakuran mu Allah ya yi mana gafarta mana ya rabbal alamin wanda suke damuwa Allah ya yi damuwa wanda ba su da lahiya Allah ya ba su lahiya cututtuka da jarrabawa da musibu daban-daban Allah kare mu ya rabbal alamin kasar mu kasashen musulmi musamman Falastin da duk inda musulmi suke halin jarrabawa Allah subhanahu wata'ala yayi Allah ya ɗaukaka addinin shi ya ɗaukaka mabiya addinin shi ubangiji subhanahu wata'ala ya kaskanta dukkanin waɗanda suke kiyayya da al'umma ta musulmi ya rabbal alamin Allah ya kawo mana daidaita al'amura haɗin kai da dukkanin alkhairi a cikin ƙasar ya rabar alamin dukkanin fitina wadda za ta raba kan al'umma musulmi na cikin gida da na waje allah kare mu allah ya sanya musulmi ba ma na ƙasashe ba daban-daban duk musulmi gabas da yamma kusum da arewa allah tabbatar da mu a bisa kalma ɗaya ya haɗa kawunan mu ya haɗa tsakankanin mu allah subhanahu wataala karya dukkanin makiya na al'umma musulmi ya rabar alamin wanda suka rigaye mu allah ya musu jinƙai da rahama dukkanin abubuwan da Allah arzuta mu Allah ya mana albarka a cikin su ya rabbal alamin Allah albarkaci neman ilimin mu albarkace mu cikin iyalan mu Allah tsarkake zakatan mu malaman mu wanda suka rasu Allah musu jin kai da rahama wanda suke raye da mu da su Allah subhanahu wataala ya riko da hannayen mu Allah tabbatar da mu akan daidai ya kare mu daga zamiya ya rabbal alamin Allah shirye da dukkanin waɗanda suka kauce ma tafarki wanda yake na daidai ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك